والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa don ci gaba da karatu a littafin kitabu tauhid yau za mu tashi majalisi yau muna majalisi na 41 za mu tashi sabon babi babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifat babu man jahada shay'an min al-asma was sifat babin wanda ya musu ya ƙaryata wani abu na daga sunaken Allah da sifofin Allah tunda muna maganar tauhidi ne muna maganar tauhidi ne a kawo suna na Allah kai musanta shi ko kai jayayya da shi menene hukuncin wannan to malam ya bude mana da fadin Allah madaukakin sarki wa hum yakfuruna birrahman haka yake a wajen ku ko sai kawo iya gutsaran iya gutsaran aya din wanda aya ce mai tsawo Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun kamar haka muka aika a cikin wasu alƙaryatai nan wannan umma ana nufin karni ne daga qurun ko kuma kazalika arsalna fi ummatin qarnin min zamani kenan wani qarni na zamani kamar haka muka aika a wasu zamani da suka gabata a baya a wasu jama'a mun aika musu manzanni qad khalat min qablihim umamun suma wasu jama'a sun rigaye su haka ubangiji ya aiki me yasa litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka karanta musu abin da saƙon da muka ce ka karanta musu saƙon da muka aike ka zuwa gare su kuma ka kai musu saƙon amma sai aka samu matsala wahum yakfuruna birrahman sai suna kafircewa ga shi ubangiji suna kafircewa da arrahman din in an ce arrahman su ce kuma wane ne arrahman su ba su yadda suna ba su yadda Allah shine arrahman ba suna ne daga sunaken Allah ke bantattu amma sai suna kafircewa suna jihudi suna ƙin karɓa ƙul gaya musu huwa rabbi la ilaha illahuwa ai shi dai ubangijin nan nawa shi ɗin ne dai ubangiji na la ilaha illahuwa shi kaɗai ne ka ce sunansa Allah ka ce Allahu kuma ka ce mana ar-rahman to ai sunakensa ne alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata shi nake tawakkali a gare shi kuma koma makoma ta gurinsa ne kenan wannan yana nuna mana akwai waɗanda za su yi inkarin sunaken Allah subhanahu wata'ala akwai wanda za su musanta sunaken Allah subhanahu wata'ala wannan kafiran baya fa kenan kafirai na baya akwai kafiran da suka zo daga baya to a yanzu kuma akwai yan bid'a da mushrikai akwai yan bid'a da mushrikai waɗanda suke me wanda suke inkarin sunaken Allah to inkarin sunan Allah subhanahu ta'ala, juhudi ana nufin inkari musantawa musanta sunaken Allah subhanahu ta'ala ko sifofin Allah ya kasu kashi biyu masu musantawan sun kasu kashi biyu akwai wanda yake musantawa ta hanyar kafir ta hanyar ƙaryatawa to wannan kafirci ne wannan kafirci ne kamar mutum da zai wanda zai musanta wani suna ne daga sunaken Allah subhanahu wataala wanda ta zo a sunna ko a hadisi ka ƙaryata a ce Allah subhanahu wataala yana da hannu ko Allah subhanahu wataala yana da ƙafa ba irin tamu ba irin tasa Allah ya tabbatar yana da hannu amma ya yake mu sani ba sai ka zo ka ce ƙarya ne kana mayar da abin da Qur'ani ya faɗa kana mayar da abin da sunna ta faɗa wannan kafirci ne mutum ya zama kafiri domin ya ƙaryata Qur'ani ya ƙaryata sunna kuma ya fitar da shi daga musulunci mutum ya bar musulunci to wannan kashi na farko kenan ta hanyar ƙaryatawa kashi na biyu ta ɓangaren tawili tawili me ake nufi da tawili shine abu ya zo ka tabbatar da shi hakan amma kun sai ka ce ba haka ake nufi ba yanzu misali wanda aka ce musu bal yadahu mabsutatan yahuda sun ce hannayen Allah marowata ne qalat yahud yahud yadullahi maglula suka ce hannayen Allah marowata ne kaga su yahudu sun tabbatar wa Allah kan yana da hannu Allah ma sai ƙara tabbatar wa kansa ya gaskata yahudawa na cewa Allah yana da hannu sai ce bal yadahu ya tabbatar yana da hannu eh da gaske ne ya dauka ce yana da hannu yana da shi amma sai ƙaryata cewa da suka yi mai ruwa sai ce mabsutatani hannunsa masu kyauta ne to nan gurin kalmar hannu tana zuwa da fassarori kamar kala biyu ko kala uku ko wani abu makamancin haka aliyadu tana zuwa bi ma'anar ni'ima aliyadu tana zuwa ma'ananta ni'ima tana zuwa da ma'ana kuma hannu din sannan tana zuwa da ma'ana ƙarfi to wanda ya zo ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'anonin lugha ɗin nan ya ce wannan abin da ake nufi ai ba ana nufin abin nan hannu ne na haƙiƙa ba ya kore Allah ya tabbatar wa kansa ka kore to wannan mai wannan abin yana cikin hatsari idan mutum ya mutu a cikin wannan halin ba a san mako masa ba zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga ya tabbatar amma kuma sai ya tawilin sa to wannan kashi na na biyu kenan amma a na biyun ya kasu kashi biyu shine na faɗi na ɗaya yanzu wannan kuma ya ɗauki hannun ya fassara shi kwata-kwata da abin da luga ma bata ɗauka ba wannan kuma kafirci ne shi ma kun gane kashi-kashin wanda ya musanta sunaken Allah ko sifofin Allah sun kasu kashi biyu na ɗaya ya ƙaryata wannan kafiri ne na biyu ya yi tawili to wanda ya tawilin ya kasu kashi biyu ko ka yi tawili na wanda abin da lukal arabiya ta ma ta kawo shi ka ɗauki ɗaya daga cikin ma'ana wanda ba ita ake nufi ba wannan mutum yana cikin hatsari kamar da zai fassara hannu da ni'ima ko hannu da ƙarfi wannan kuma kwata-kwata luga ma bata faɗa ba kamar wanda ya fassara hannu da sama a ce bal ya dahu mabsuta tani ya ce ai sama shimfiɗaɗɗiya ce wannan kafiri ne shi ma nan shi ma ya fita daga musulunci wannan su ne kashi biyu to shi ne Allah yake cewa wa hum yakfuruna bir rahman kaga saboda ba su yadda da sunan ar-rahman ba Allah ya ce sun kafirci to kenan kafirci ne to sai me aka ce gaba sai aka mana me wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sayar bukari kala aliyun sai dina ali yake cewa haddisun nasa bima ya arifun ku karantar da mutane abin da suka sani abin da kwakwalwansu za ta riƙe abin da ka san kwakwalen mutane za su riƙe su za karantar da su yanzu ka zo asma'ullahi wa sifatihi allah ya kai ta kawo wasu maganganu na ƙasa da sama da ciki da waje ina mutane karka ba su irin wannan karatun ba su shi gundarin sai da za su gane sai a wuce wanda ka san kwakwalensu bai kai su yi ba to malamai ake bawa yanzu akwai karatun da ba za mu yi shi a nan ba amma in ka zo ka same mu nan da malamai na gari sun zo muna zama to nan kuma za mu shige shi saboda su kwakwalwansu ta kai sun iso karatun za a gane akwai karatun da in mun yi shi a nan wani zai kwana yana abu na to kar ka karanta mutane irin wannan in ka zo ka karanta musu iya abin da labil ɗinsu zai gane kawai sai ka wuce shine sai na ali yake cewa aturiduna an yukadhiba Allah wa rasulahu kana so ka mutane su karyata Allah da manzo ne ka san karyata Allah da manzo me hukuncin sa muka faɗa yanzu kafirci to kana so mutane dan rashin ganewansu su zama kafirai a'a karka iso musu da su karka iso musu da karka iso da su wannan wajen warawa abdu abdurrazzaq an ma'mar an ibn tawus an abihi an ibn abbas abdurrazzaq as-sanani daga ma'amar da kuma ibnu tawus ya karbo daga babansa daga abdullahi dan abbas annahu abdullahi dan abbas annahu ra'a rajulun abdullahi dan abbas ya ga wani mutum intafada lamma sami'a hadithan an annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkarwa lokacin da ya ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karanta masa hadisa ne amma yana ta karkarwa me yasa saboda kokolwarsa bata kai ba hankalinsa ya tashi fisifat wannan hadisin yana magana ne kan sifofin Allah subhanahu wataala an kai shi gurin da karatunsa bai iso ba istinkaran lidhalik karka wanda yake yana ganin wannan ƙarya ne faqala sai abdullahi dan abar yake cewa ma faraqu haula'i haka ake karanta shi ma faraqu haula'i wa'annan wannan mutum me yasa shi yake karkarwa me ya tayar masa da hankali ya ji duna rikkatan inda mahkamihi idan aka karanta aya da take magana ɓalo-ɓalo ya ce ya yarda da ita amma wa yuhlikuna inda mutashabihi lokacin da aka masa ayan da kuma karatunsa bai iso kuma sai ya kafirce da ita an gane ko to kenan abinda mutum ba zai gane ba karka kai shi gurin karanta masa gurin da zai gane to kenan mutash qur'ani duka mi sallamawa ake yi in kun duka magana Abdullahi dan Abbas in dan ka yarda da wancan da ka gane wanda ba gane ba kuma rashin yardan fa shi ma kafirci ne saboda dukkan kullum min indillah duka daga gurin Allah subhanahu wataala ne to haka idan malamai suna magana suna karatu abinda baka gane ba kaga kwakwalwar taka bata iso shi ba sai ka ce ilimi kenan Allah mafi sani sai ka wuce gurin in kana bukatan ƙarin bayani ka je ka zauna a sake maka bayani da Allah da Allah intaha walamma sami'at quraish rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rahman lokacin da quraishawa suka ji suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan ar-rahman qulidu allaha awidu ar-rahman ku kira Allah ko ki kira ar-rahman sai su ga kaman abu biyu ne an karu dalika sai suka musanta haka fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar fahim ya furu na rahman kaga sai aka nuna kafirci ne ka suna kafircewa ar-rahman aka nuna kafirci ne musanta wani abu na daga sunaken Allah to kuma yanzu shi ne abin da ya zama ruwan dare cikin al'umma Allah ya ce yana sama mutum ka ji ya ce Allah yana ko'ina ko Allah ne ya gaya maka a amintum man fis sama'i ayyaksu bikum al-ard am amintum man fis sama'i ko sabbih isma rabbikal a'la Allah wanda yake sama alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko eh suratul an'am eh wa huwa Allah fis sama' wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun الرحمن على العرش استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش duka Allah ya daidaita akan ya daukaka akan al'arshin sa to sai ka zo ka fassara shi da wani abu daban ko a ce Allah yana da yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka dauka irin naka wannan ya zama ruwan dare to wannan kafirci ne ga Allah subhanahu wataala idan kuma tawili mutun yayi yana cikin hatsari babu ƙaunin lahi ta'ala babu farin Allah madaukin sarki to wancan kunga kafirci babba ne wancan kafirci ne babba to malam yanzu ya ga maka bayani kan kafirci babba zai dawo kuma kafirci karami shine kafirci wa ni'imar da Allah ya maka Allah ya maka abu ka ki danganta abin zuwa ga Allah ka danganta shi zuwa ga wani abu daban ko kuma mutane su maka abu ka ɓoye to nan ka kafirce wani iman da mutane suka yi maka duk wanda ya maka falala mutum da ya abin nan ka ce wane Allah ya saka masa da alkhairi kun ga abu kaza din nan yana daga cikin ni'imarsa yayi kaza yayi kaza Allah sannan shi to ko kuma ubangiji ya saukar maka da wasu abu na ni'ima ka karkata ta zuwa ga wani mutum daban ka manta da ubangiji shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan kafirci ne amma karami to babun babin ƙaunin lahi ta'ala wanda malam yake fassara mana faɗin Allah madaukin sarki ya arifu na ni'matar lahi su fa sun san ni'imar Allah ɗin nan sun san Allah ne ya musu sun mayun kiruna ha sannan sai su musanta ta su danganta wannan ni'imar ga wani Allah sai Allah yake ce mai wa aktsaruhumul kafirun galibin su kafirai ne kaga ni'ima ka ƙin danganta ta ga Allah ka danganta ta ga wani Allah kafirci ne to bari mu ji malamai mai suka fassara wannan ayan qala mujahidun ma ma'anahu mujahid yake cewa ma'anansa huwa qaulur rajuli shine ka ji mutun yana fada hada mali warastuhu an abna'i ai an abai wannan dukiyar da kuka na samu din nan daga ubana na mallaka maimakon Allah ne ya bashi fa ubangiji ne ya bashi dukiyar amma sai yana danganta ta ga wani ka ce ɗab aini ba dan wane ya zama shugaban ƙasa ba ina zan yi kuɗi ya manta da Allah subhanahu wataala ne mai bayarwa yana danganta ni'imar kaza ga wane idan ba wane ba zai yi kaza ba in ba su wane ne suka ci zaɓe ba za a yi kaza ba in a kasuwa bai a ɗauke shi ya kai matsayin kaza ba in a aikin gwamnati martabansa ba da kai darajar kaza ba ba zai yi kuɗi ba ya danganta kuɗin da aikin gwamnati ya danganta samun kuɗinsa da babban shago ya danganta samun kudinsa da customers ya manta a ubangiji wani ba shi da customer ko guda ɗaya kuma Allah ya kawo masa yana zaune kawai Allah ya bashi yayi kudi a tambaye shi ya akai kai kudi ya ce shi bai sani ba kawai bai san wahalan da ya sha ba to kai kuma kana danganta ta ga wahalan ne take kawo kudi ka cire Allah subhanahu wataala wannan kafirce wa ni'ima ce in duk duniyan nan kwastomominka ne idan ubangiji bai nufi za ka yi ba wallahi ba za ka yi ba in ba wanda ya san ka a duniya a kasuwancinka rana tsaka ubangiji ya yi nufi ka kai arziki sai ka kai arziki to da wanda ya wahala da wanda bai wahala ba duk ku danganta shi ubangiji ne hanyoyin da kake bi wannan sababi ne to wannan haka mujahid ya fassara wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah yake cewa yaquluna laula fulanun lam yakun kaza ai ya arifuna ni'matullahi thumma yunkirunaha sun san Allah ne ya musu sannan suke musantawa suke inkari to sai kaji mutun ya ce ba dan wane ba abu kaza ba zai zo min ba ba dan wane ba abu kaza ba zai zo min ba ai ka dauki na wanda suke cewa wane dan aika ne wane dan aika ne duk abin da ya same ni in ta hannun wane ne ce dan aikan Allah ubangiji ne ya aiko shi da arziki na ofis da nake hanya ce nan ne Allah ya ce in bi zan samu kuɗin Allah ne ya bani so don Allah akwai akwai wanda Allah zai aike shi ya kai maka kuɗi ko ya kai maka sako ya ki kaiwa akwai shi wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba to ya za a yi na yi aika na kawo na ko a duniyar mun nan na yi saƙo na ɗau yaro na bashi na ce ka yi wani ka nuna wani ka ce wani shi ne maka kaza ai ka zama mahaukaci ko ba ka ba ne kowa ya san ga wanda ya aiko ka to ubangiji shi ake danganta komai a gare shi duk abin da ka samu Allah shi ya baka kalma ta tauhidi mun faɗa a karatunmu na baya in har kana so ka nuna ga hanyar da ya zo sai ka ce Allah sannan wane sai da Allah ya gama hukuncinsa wane zama dan aika ku rike kalman nan sannan wa qala ibnu qutayba haka ne ko ibnu qutayba yake cewa yaquluna hadha bi shifa'ati alihatina kafirai kuma in abu ya faru ce ai wannan mu allolinmu ne suka cece mu wannan ceton allolinmu ne masu bid'a kuma su ce ba dan shehu ba ai shehu ne ya mana ai shehu ne ya mana kaza wa qala abul abbas abul abbas yake cewa wane ne abul abbas a nan gurin wane ne abul abbas a nan gurin abul abbas yake cewa bayan ya kawo hadisin zaid bin khalid alladhi fihi anna allah ta'ala qala bayan ya kawo hadisin zaid bin khalid mun yi shi a baya mun yi hadisin zaid bin khalid a can baya menene hadisin zaid bin khalid shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun gari yana wayewa ana wayar gari a cikin bayina akwai wanda ya imani da ni akwai wanda ya kafirce min wanda ya imani da ni shine in an yi ruwa ya ce an yi ruwa da falalar Allah da ni'imar Allah wanda ya kafirce min kuma sai ya ce an yi ruwa tauraruwa kaza ta sauka mana da ruwa masu aiki da taurari ai mun yi shi a can baya ko wanda za su ga tauraro iri kaza da iri kaza su ce za a yi ruwa in an yi ruwa sai a ce tauraruwa kaza ta mana ruwa mai kun ka danganta shi zuwa ga Allah mun yi maganar su dragon ko mun yi maganar dragon mun tattauna duka akai a can karatunmu na baya to ka danganta abu ka ce Allah ne wannan haka ake so duk irin abin da aka yi na ni'ima na ruwa na ɗaukewar ruwan sama damuna ta yi kyau kaza yi kaza ka ce Allah ne amma kar ka danganta shi ga wani abu alhadith wa qad taqaddama hadisin mun yi shi a baya wa hadha kathirun fil kitabi was sunna irin wannan akwai shi da yawa a cikin qur'ani da kuma sunna يضم سبحانه وتعالى من يضيف انعامه الى غيره الله سبحانه وتعالى yana aibanta da kushe wanda yake danganta ni'imarsa zuwa ga wani wa yushriku bih kuma yake shirka ga Allah subhanahu wataala ni'ima duka ta Allah ce wa qala ba'dhu salafi wasu daga cikin yan baya in an ce salaf ana nufin sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su wa'anda aka musu shaida da arziki da alkhairi sune salafu to kaga kullum mutum ya zama yana bin hanyar salafus salih a cikin salafu manya-manyan salaf ko kuma ogan salaf shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogan su gaba daya dan in an ce maka salaf ana ana magana ne ga waɗanda suka riko abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma manyan su Abubakar da Umar da Usman da Ali su ne guda hudu su ne wanda in suka yi hadu akan magana guda daya ko duk sauran sahabbai sun saba musu ana fifita tasu akan ta sahabbai to sai kuma sauran sahabbai din sai kuma tabi'ai a cikin tabi'ai akwai manya-manya irin sa'id ibn musayyib irin sa'id ibn jubair da da sauransu sannan a bayansu akwai da suka zo bayansu a cikinsu kuma akwai a cikin tabi'ai akwai abadila akwai abin nan fuqaha us-sab'a irin su Abu Salama ibn Abdurrahman da sauran ƴan uwansa guda bakwai irin su Ubaidullah irin su Urwa irin su Qasim su su bakwai in ka taho bayansu sai kuma waɗanda suka ɗau karatu a gurinsu wanda suka sha ko kuma waɗanda suke gungun bayansu irinsu imamu malik irinsu abu hanifa irinsu imamu shafi'i waɗannan fa su ne salaf da ake fara irinsu ahmad ibn hanbali ka je ka karanta tarihi ka ji da suka sha wahala wajen sunna ɗin nan kare ta har allah ubangiji ya batta ta iso zuwa gare mu sun sha wahala to sun kakkarantar sun fassara mana waɗannan sunna ɗin sun fassara mana ƙur'ani to su ne za ka ji an ce salaf Allah ka datar da mu akan bin salaf to wasu daga cikin salaf suke cewa huwa ka qaulihim ai kafir cewa Allah akan ni'iman da ya maka shine kamar mutum ya ce kanatir rihu tayyiba ga iskan nan mai kyau ce ga iska tana da kyau wal mallahu hadiqun matukin jirgin kwale-kwalen kuma ya haɗu ya haɗu shi yasa muka tsira muka tsallake wannan kogin ba mu halaka ba sai danganta halaka da iskar da ƙwarewan me da ƙwarewan mai jirgin kwale-kwale bai danganta shi zuwa ga Allah ba alhamdulillahi alladhi najjana Allah mun gode maka da ka tsirar da mu kai da rakibu fil fulki da Allah kafiri ma in ya hau in ya hau kan kwale-kwale ai Allah yake kira amma sai ya tsira ne falamma najjahum ila albarri idahum yushrikun daga Allah ya tsayar da su sai su ci gaba da shirka to kar ka zama haka kana tsira ka ce Allah mun gode maka kai ka tsirar da mu duk kwarewan mai mai tukin jirgin nan idan Allah ka ga dama sai ka hantsalar da mu duk lafiyan waiza ta sama a jirgin sama Allah ya ji jirage nawa waiza kowane masu abin nan wanda suke kan tawa da wanda suke receiving jirgi da wanda suke duba sun tabbatar wannan waizan tana da kyau sannan an ce kuma jirgin nan 100% ba matsala a iliminsu da imaninsu babu yadda za a yi wannan jirgin ya samu matsala amma jirgin ya faɗo wani jirgin ma ya ɓata kun tuna jirgin china shekara wajen biyar kenan ko shida ko bakwai har yau ba a same shi ba har yau ba a san inda yake ba da mutane wajen ɗari hudu da wani abu a ciki har yau ɗin nan ya ɓata allah ya ɓar da shi sannan jirgi nawa zai tashi kikir kikir kikir tun daga tashin sama kikir kikir kikir kikir kikir kikir ko jirgin da muka hau wajen awar mu hudu sanda na je saudi wajen wancan ubaran da na je 4 hours muka yi jirgin yana rawa a sama ba za ka yi bacci ba sai dai wanda shi ya saba to ni kuma ban san ana sabo da jirgi ba sai mahaukaci ne yake sabo da jirgi lokacin sai mahaukaci mana me zai san saba da jirgi ai jirgi yana burge ni ne sau ɗaya kaɗai kullum ina faɗan wannan kalmar ni jirgin sama yana burge ni fiye da duk da kake tsammani amma idan ina ƙasa shi yana sama ina ƙasa in ganshi gashi a saman nan yana haka yana burge ni amma in ina ciki sakan ɗaya baya burge ni kawai ya sauka ya sauka in fita Allah ce to Allah zaka gane lalle ubangiji shine mai komai Allah ka ka sa mana albarka a wannan ni'imomi din yannan ni'imomin da kamar ya ubangiji Allah ka sa su zama ni'ima a gare mu kar su zama azaba a gare mu Allah kar ka sa ba to wa'annan zaka halakar da mu ba to Allah subhanahu wataala kai yake malam yake gaya mana yake cewa nan ne ko wasu daga cikin salaf suke cewa sai ka ji an ce ai iskar ga kyau ga kuma kwararren matoki wani hau zalika mimma huwa jarin ala alsinatika ala alsinatin alsinati kathirin dan daga abin da ya gudana a harcen mutane da yawa haka da yawa zaka ji mutane suna faɗan abu ni'ima ta faru ka ji ya danganta ta ga wani Allah wannan kafirci ne Allah ubangiji ya tsare mu to nan ne zamu zo ƙarshen wannan karatu na yau insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ranar litinin kuma yau alamis ko yau to sai ranar litinin idan ubangiji ya kai mu gobe za mu yi karatu don marayu ne da safe insha Allah kullun juma'a yanzu mun mai da shi za mu ke darasi don marayu darasin da ake sawa a vision fm shi za mu ke yi kullun juma'a za mu musu wannan minti 25 din to sai zama masallaci an amfana da shi dan ba dole ne kowa ya ji shi a gidan rediyo din ba insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an dawo kuma karatun asabar da ladi na qur'ani shi kuma za a ci gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh